أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا إمة الشيخ اهدري لنا دري والتاتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله من أن دي أكن wannan ƙasida wadda muke mata take faila ko harshen faila duk gaba ɗaya uritu bi khairul khalqi khaira mara'i nafa shakka wal aswa wa kullu mira'i da magana shehu da ya yi a ciki cewa a nasba khilafin baina ɗaha wa gairihi ya rahu labibun gaira aini a ma'i a ce annabi ya yi ka ce ai ɗan ƙasim ya yi kowa na ya yi yanzu wannan da hankali ku a yi wannan a ce ma annabi ya yi ka ce ai wane ya yi to da wannan da cewa duk ma bayin Allah abin da suke shiryawa cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallama wala alamu qadatun bi kafwi nabiyina litaqaful ladzi yaqafuhu duna mira'i cikin cikin musulunci cikin imani cikin ihsani kuma mun yi magana wannan abu wannan kasida tun ma waccan da lisanin ilawa dil akiki da muka kawo ta nuna tafiya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'arifa wa hu sifatun wasmun wa zatun wa ghaibuha tafiya a cikin zuci eh ma'arifa eh da kuma bin sunnarsa tafiya akan shari'a hmm? akan gwadaben zahiri tafiya akan abu duk mu shari'a gaya mana a wancan da muka yi eh dama tafiya kan shari'a zahiri tafiya kan ɗariƙa zuwa tafiya kan haƙiƙa to tafiya kan ɗariƙa duk abu ne na imani bare tafiya kan haƙiƙa duk abu ne na ma'arifa abu ne na baɗinin baɗini to zahiri kuma tafiya kan shari'a wanda ya san wa'yancan biyan ba abin da zai warkar da shi in babun manzon Allah ba. sallallahu alaihi wasa dan shi ya san me yace a wayancan din dan shi ya sa to duk dai za mu zo da dama mu shirya riga ya yi mana bayani bayan da aka juya abu ba aka zalunci faila aka yi mata butulci ake nunawa kamar faila wani sakaci ne ko rashin bin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi ba ita ta nuna bin sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama har kuma aka kafa wa ‘yan failar yaƙi da bin sunnan manzon Allah har kuma wa'yansu daga ciki ma suka ga kamar sunna kuma kishiyansu ne kuma abu ya zama duk ba haka ba ne suwaye masu bin sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam suwaye suka kafa sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama in ba su din ba duk ga baki daya saboda sun san ma'anar sunna ba wai wannan sakaci na da an ce sunna shi kenan a kama faɗan waliyai sun lalata abu sun kaza sun kaza ko ko ko an banda mazhabobi banda kaza kaza ai ko a sunnar duk inda ka taba sai kaga wata wata mazhaba ce take kai wata kuma ta fito kuru-kuru ta zama saboda wani ra'ayi ta abu wani abu saboda abu sai ta wani ai mata kyakkyawan zato amma dai ai kwana abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ma'anar bin sunna sakaci zagin mazhabobi ba ba wai ma'anar bin sunna irin na wayannan yan gigewa lalatattu zagin tariƙoƙi kaza kaza ba wai ma'anar bin sunna kuma daga cikin ma wayanda ake ganin ma abu kuma ai ta giga a'a ka abi ka abi tasau ka ayi ma'arifa ka ayi an yi duk ba wannan bane ma'anar bin sunna duk zamu je ai sunnar aikin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a Islam, a iman, a ihsan, kuma aikin kalifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Tun daga hudun nan, kulafa'ur Rashidun, sai kuma waɗanda suka bi su akan hanyarsu, Umar bin Abdulazizi ya shiga. da kuma waɗanda suka bi su akan haka kalifofin manzo Allah ba za su daina ba sallallahu alaihi wasallam har tashin kiyama bare katimul auliya'i babban khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a darul imani gidan imani bare katimul maratibi sahibul faidati radiyallahu babban khalifan manzo Allah sallallahu a gidan ihsani to wayannan bin su duk gabaki daya kan ma mai riga ta malam masallaci Allah ya saka wa gangariyan yan sunna mushri ya gama mana komai a wancan zama da muka yi radiyallahu ta'ala anhu to har yau dai muna nan wajen mushirin kuma zai ci gaba da gaya mana dai abubuwa wayannan su ne yan faila din kan faila din Muhammadul Mushiri radiyallahu ta'ala anhu zamanin sa shehu yana kan ƙasa radiyallahu ta'ala anhu shi ake cewa lisanul faidati harshen faila sabida komai na failan yake faɗa kudubobinsa kasidodinsa mutum ya ɗau diwaninsa ya ɗau hudubobinsa duk gasa a kowace ƙasa muna da hudubarsa da ya a Lagos Shehu Rabiullah yana cikin ɗaki shi kuma yana rumfa ye wannan hudubar tasa Shehu Sani Kafanga yana zaune da shauran shehunan mu duk gaba kida duk ya faɗa to in dai mu shirya ga shehunan mu nan suna salasa majalis din nan majalisai guda uku din nan za ga har da hudubar mushiri wanda a kaulahan ma ya yi ta a madina ma duk gaba daya da duk abubuwa to ana ce man lisanin faitaci to sakin annan ma kuma kalamul faitaci ne saboda abin da yake rubuta amma kuma wannan mukami mukamin sayyidi ali sisa kenan shi kuma sayyidi ali sisa kalamul faitaci alkalamin faila duk abin da failan nan ta yi tumbudinsa shi kuma ba zai kwanta ba sai ya rubuta shi da tare da ɗayin da komai rubutun shekara sai a yi shi a dare ɗaya. Rubutun shekara, ku ji wannan magana, sai a yi shi a dare ɗaya. To haka za a zauna ba cin da cin, haka za a yi kwanaki banda mataimakansa namu na Hausawan da na Larabawan da wa'yansunsu. Mutum ɗaya a cikinmu na Hausawa wanda ya yi shuhura ya fi ƙarfin a janke shi, Shehu Adamu Katibi. Allah ya ƙara yadda a gare shekararsa goma sha shida a masallacin shehu banda rubutu ba abin da yake banda rubutu sai dai in sallah ta yi ya ajiye rubutu ya tashi ya sallah duk baki ɗaya na ga baban alhaji sadauki Allah ya saka mata malam sahabi ya ce hatta kayansa ma shi yake wanke masa kayansa Allah ya san adadin kan na sai da to wannan fa ɗaya ne a cikin marubutan faila da ba su da adadi haiba yana nan balarabe ne shi kuma shi daga mahadaran gaba ɗaya shehu yake karbowa Allah ya san kan na san da ya rubuta da abubuwa ne da sun ƙarfin hankali Allah ya ba mu albarka abu da yanzu gashi nan mun ga abubuwan suna tumbuɗowa bayan wanda suke cikin ɗakin shehu ne a ɓoye to mushiri radiyallahu anhu harshen faila zamanin shehu haka ake gaya masa kuma to sayyidin ma kuma harshen faila ne radiyallahu kowanne sahabin shehu za ka ga bai hana kowanne dai akwai mukamin da ya tsaya da shi ba amma kowanne za a ga shauran mukaman ne to mu shirye yake gaya mana kamar yadda ya saba radiyallahu ta'ala anhu yake cewa alhamdulillahi allazi ja'ala al-furqana godiya tabbata da ga Allah da ya sanya alqur'ani a sunansa na furqanu mai shari'a mai rarrabe ƙarya da gaskiya Allah ya sanya alƙur'anu, ƙur'anu, ummul kitab, ya ummul kitab. Furƙanu shehu ya ce daga farko ne, daga shari'a ne, halal haram kaza kaza fikihun nan na shari'a duk gaba ke. Ƙur'anu kuma shehu ya ce daga jam'u ne, hadara. Ummul kitabu kuma jam'ul jam'i. Radiyallahu ta'ala. to ƙarke tabbata ga Allah da ya sanya alal furqana ya sanya alqur'ani tibyanan mai bayyanawa ne mai fito da abu ne sarari da kulli shay mai fito da komai sarari ne mai bayyana komai ne amma abin mamaki nan sunansa tibiyanu shi tibiyanu mai mukamatul hariri ya faɗi wa'annan martabobi na bayani da tibiyani yake cewa alhamdulillah allazi allama albayana والحمد والحمد الحمد لله الذي علم بيانا والحم تبيان shi tibiyani ilhama ne abu ne na zuciya abu ne na ɓoye abu ne na ma'arifa shi tibiyani ilhamarsa Allah tabaraka ta'ala yake shi bayani kuwa fusaha da da fasaha da maganar fasaha da kaza wannan abu ne na na baki na shari'a to qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tibyanan li kulli shay mai bayani ne amma bayanin na tibyan ha dan haka ba kowa ne yake iya fahimtar qur'ani ba dan kana jin larabci ba bayanu bane bare dan kana jin larabci ka san lisanu ka san fusaha ka san waye ka gane tibyanu ne wannan dole sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya rage ma zafin sa yayi ma bayanin sa to shi qur'ani tibyanu ne sabida me gashi ya gaya mana ya ne mana bayanin Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ya muka gane wannan abu shi ne farko shi ne ƙarshe shi ne sarari shi ne ɓoye ga shi dai mun ji wara wara lalle ya gaya mana amma ya za a yi ka iya fahimtar wannan abu to in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ma bayani ba to kuma a wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ƙara bayanin ma ya ƙara abu sallallahu alaihi wasallama to wani zubin bayanin nasa ma shi ma kansa karfinmu da hankalinmu bai kai nan ba ko annabin sallallahu alaihi wasallam yayi nan kuma khalifofinsa dole ta kowane bangare a fikihun ko a imanin ko a ihsanin to kuma nan khalifofinsa su ma sai sun ƙara warwarewa sun ƙara warwarewa ba wai sun saba ba za a ƙara warwarewa ne to wannan tibiyani kenan to wai qur'ani yayi tibiyanin komai ya bayyana komai ya fito da komai warara sai dai kowane ido ne zai iya ganin wannan abu da Qur'ani ya ci bayaninsa a'a ba haka bane to abin mamakin mushiri radiyallahu ta'ala anhu wanda duk kalmar da suka ajiye sun san me suka ajiye me yasa zai hada furqanu da tibyanu waje daya ha an muka da karatun fera kuma me yasa zai hada furqanu da tibyanu waje daya to wani zubin da sanin su radiyallahu ta'ala an dan in wanda bai sani ba dan dai bakaken kawai yake dauka to dama sufaye haka likicin su yake in baka san ilimin su ba kawai wai maganganun su ka iya haddacewa to ka sha zara za su ta shaddaji da kai kaga je nan wani zubin hashewu ma radiyallahu ta'ala an haka mushiri dama in kace shehu radiyallahu kace mushi to kuma najiya ce sai dai ka fado shehu dan dan shehu haji haka na juldul gadidi radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa to haka shawul tijan dan shawul hadi yake radiyallahu anhu wani zubin jalal din nan wannan danki na sifa in dai ka ɗauke sifa din ka ɗauke jalal din nan ka ɗauke jismu din nan to galibi ragowa kayan duk sai ka ga a gidan ruhi suke zuba shi sai ga a gidan ruhi suke zuba shi a gidan jalala suke sa shi shi kuma abubuwan gidan jalala din je ka ɗauke jalal din nan ka ɗauke ruhu din nan ka ɗauke abu ismi ka ɗauke to galibi shi kuma a gidan jamala suke sa shi in ka gane wannan to ba za ka rikice ko magana da su ba za ka ga wani zubin kuma su ba rububiya abun uluhiya su ba uluhiya abin rububiya da sani sabida kar suna tsoron Allahu alam sabida suna tsoron kar jahilin abin ya zo ya musu mummuna fahimta ya ce sun bawa jamala abubuwa da bai kai ba an da haka mu shirya ce alamul ulawi abubuwa na jalala na sifa ne alamul sufuli abubuwa na jamala din na ismi ne muhim ka san wannan ka'idar ta farko ka san jamala din ka san jalala din ka san kamala din to shikenan sun shehu radiyallahu ya ce kowane mazaje daure namijin ko wayanna sufaye daure namijin su suke shehu yace ni ko namiji na in na dura man dura ba sai sake in ce tafi inda kaga dama wani hannu ba kai kana kai da fa wa saribu sai kama gabanka muna tare ba abin da zan faɗa ya zama ma duhu shehu ya ce kuma ka dinga kula da abubuwan da nake faɗa ba na faɗa abubuwa ba da gangan ma sai a rikita wani abubuwa saboda malami mai kokwanto mai son sai ya ji abubuwa a kaɗa shi na aka ce kai da Allah duk ta guda abubuwa suke yi duk ban san abin da suke yawa a ce to to madalla to in dai kun gane dama alhamdulillah mun gode Allah mun Allah ya ƙara ganar da mu kun gane haka to bai cuce mu ba ko a haɗa tibiyanu da furkanu ko a haɗa shi da qur'anu ko a haɗa shi da ummul kitab duk ya zo kaga irin abubuwan da da shau majani ya faɗa a cikin wasi zikirin ibrahima kafani bihi zatan wa isma irin wannan cakuɗawar kuma da kankan ana sani saboda wanda bai san inda aka saka ba an shigar da shi daji amma sun san ɗansu a bai cuce shi ba yana nan sani Allah ya ƙara musu to wannan kenan to Allah tabaraka wa ta godiya tabbata ga Allah kaga ai alhamdulillah aka fara alhamdulillah wanda ya sanya alqura furqanu furqanu tibyanan li kulli shay mai bayyanawa ne ga komai mai fitowa sarari ne warwara mai bayani ne ga komai kowane abu wa hudan ya sanya shi furqanu din nan nan kuma ya sanya qur'ani kuma amma bai rubuta ba eh shi kuma shiriya ne shiryawa ne zuwa abin da zai sadar da kai zuwa abin neman ka, shi kuma shirya ne, wa mau'izatan, Ubangiji ya sanya ƙur'ani, ya sanya ƙur'ani ɗin nan shi kuma wa'azi ne, kaga an yi tubiyanu, an yi hudan, kuma an zo mau'izatu. Haka za ka ƙur'ani ya zubo su, wa'azi ne shi ƙur'ani lilmuttaƙina ga masu tsoron Allah. wa'azi ne lilmuttaqina ga shari'a ga, ga, ga mu musulmi hudan shari'a ne ai rushudu ne hmm? lilmuttaqina ga muminai eh? tibiyani ne kuma lilmuttaqina ga masu ihsani duka kawa ta kawa ta kawa ta kawa a wannan hawanta guda uku to mun gode Allah da Allah ya sanya mana Qur'ani duk haka to dan wannan kenan yanzu ka ji wannan maratibu to haka kuma mabiyinsa sunna din nan haka duk ga baki daya to duk in ka rike wannan ka rike sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya rike mana ita lil muttaqina waja'ala ruhal wujudi godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ran halitta sayyidana Muhammadan ran halitta annabinmu Muhammadu. Ran halitta annabi Muhammadu, tsira da aminci Allah sabata a gare shi, mu bayyanan mai bayani ne lahu ga Ƙur'ani. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya warware mana tubiyanu din can ya zama bayanu. Shi kuma ya zama furqanu ya zama shari'a warawara sallallahu alaihi wasallama. da za mu gane don haka duk shari'a waraware ne gashi nan kowane musulmi a matakin farko zai gane ta a matakin farko to haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga masu ƙarfi masu abu kuma sai ya ƙara musu kuma a mataki na rishidu din shari'a din hidaya din sai ya ƙara musu kuma a mataki na tibiyanu din duk sallallahu alaihi wasallama sai in ka duba hadisai da za ka ga irin wannan duk a wuraren tafsiri a tafsiri din mun yi magana irin wannan sallallahu alaihi wasallama shi mai bayani ne ga qur'a ga furqanu din nan ga tibyanu din nan akmala tabyin mafi cikar bayani wanda komai dakikancin karamin musulmi manzo Allah ya fahimtar da shi sallallahu alaihi wasallama to sai wani abu haka sallallahu alaihi wasallam yake barin sa yanda yake tibiyanin nan ko ko bayanin ya ƙara wa abun ma daɗa ɓuya saboda ba zai taɓa ba bayyana ya in ka ce sufi ma bayanin ma'arifa sai ya ƙara jefa ka daji ma kuma fa bayani yayi warawara amma kuma sannan ma to to kuma nan malamai kuma sai su kalifofin manzon Allah sallah wanda suka san inda manzon Allah ya kwana inda ya tashi zangon da ya kwana islam ya tashi kwana imani ya tashi ko imani ya kwana ihsan ya tashi ko ihsan ya kwana abu ya tashi to wannan wannan sune malamai rabbaniyai in ba haka ba kowa zai yi kokari a iya magana amma zai je ya turkaci la kuma a wani mukamu yana ta takama yana gyara annabi sallallahu alaihi wasallam abu yana lalata wa'ansu abubuwa da yawa duk gaba gida to wannan wara quluba awliyaihi mun gode Allah da Allah ya haskaka zukatan waliyansa Allah ya samu daga ciki tun daga musulmi duk waliyan Allah ne har zuwa mumine har zuwa tsantsan waliyan kuwa na gaskiya me wali mai bin shari'a tare da ma'arifa wanda kuma mai bin shari'a ba tare da ma'arifa sunansa bawan Allah mumini kawai amma wannan ba sunansa wani ai duk duk tafsirai sun kawo ko to sunansa shi kuma wannan mumini amma kuma shi ma dan a zauna lafiya shi ma wali ne kowa ma dan a zauna lafiya waliyin Allah ne duk gabaki daya in ka kalli kowa ma da idan kira Allah ne shikenan kuma nan kuma kowa ma ya shiga sai ka zauna da kowa lafiya to kuma shine ka kai cikakkiyar kudubaniya ka zauna da duk halittar Allah ka ga waye ya kera ba ita kira kake ka me kira za ka gani to shikenan to Allah ya haskaka zukatan waliyansa bi nuri tasdiki da hasken gaskatawa shin maganar nan tibiyani ce ba su gane ta amma dai san daga Allah ta shigo wallahi sun yi imani yaya abin yake wallahi ba mu sani amma wallahi mun yi imani shikenan dama abu wal yaqin su ko yan tibiyanin ga imanin ga sun san abun kuru-kuru su yaqini haske sun ce yaqini dukkanin malamin su aka ma'anar yaqini haske ne da Allah yake jefa shi a cikin zuciyar wanda yake so ba ka da dama ka ce Allah sai wani sai me ka a shi kuma a iya zaɓinsa wanda yake so ya jefa mar yaqini Allah ya jefa mana kuma shi ake cewa ma'arifa shi ne ma'anar yaƙini shi ake cewa ma'arifa to inda Allah ya waliyan Allah din nan masu hasken gaggatawa ga su sun hau siddiqiya ga su kuma sun hau hasken yaƙini annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Ahmad bin Hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dinga roƙon Allah yaƙini Allah ka ba mu yaƙini kai ta dannawa cikin yaƙini Allah ka ba mu wahadahum wahada na yi wajen wata hudu a matsa maula na garin hajin shiri da ta abubuwan da ya faru to ranar da za mu rabu to hajin shiri yake cewa to ismaila me ka gani muna yi wanda ya dace da shari'a ya burge ka da me ka ga muna yi wanda ya dace mu fashi me haka na ce shehu ba abin da zan ce sai dai zamana da ku ya tsara min yakini sai ce alhamdulillah dama annabi sallallahu alaihi wasallam dinga roƙon Allah ya kini wannan shine cinyewa gaba daya radiyallahu ta'ala an ta bakin sa na so jin wannan hadisi kuma na je na ganshi ma kurukuru a musnadin Ahmad radiyallahu an to Allah ƙara mana yakini to wahadahum Allah ya shiryar da su waliyan nan ila ila ilmil yaqin zuwa shari'a wa ainil yaqin zuwa dariqa wa haƙƙul yaƙini zuwa haƙiƙa bawan Allah wai wani ya ce ya dace yan ɗariƙa mu yanzu kanmu ya waye in muna karatu mu daina kawo magana ɗariƙa ai ba zai yiwu ba addinin annabi sallallahu alaihi ba zai yiwu ba sai dai duk waɗannan tafsirai su sawi din su waye sai dai duk a kone su duk gaba ki da sai dai duk a kone su duk gaba ki da to ga gane wasalatu tsira wasalamu da aminci ala samaratil kaunaini a bisa ‘ya'yan itatuwan duniya da lahira da mutum da aljan gaba ɗaya kaunain nan duniya da duk kaunu ma duk abin da ba Allah to manzo Allah shine ‘ya'yan itatuwan shine sirrin wannan abu a sifansa a ruhinsa a zatinsa sallallahu alaihi wasallama shine sirrul kaunaini in ba shi kaunu bishiya ce yake kasashiya mara ƴaƴan itatuwa ko umbrella ma tana da ƴaƴan itatuwa tana da fruit eh to in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duniya kawai fulawa ce ba ba fruit eh ba babu wa katamal anbiya wa katimul anbiya cikamakon annabawal mursalina da ma'aika wa ala ali da ƴaƴan gidansa sallallahu alaihi wa sallam wa sahabatihi da sahabbansa wa ala ali ƴaƴan gidansa ma'arufai ga su shari'a ƴaƴan gidansa kuma jam'un akafi mufradi katimul auliya ruhinsa dan gidansa amma ƴaƴan gidansa ne jam'i ne amma ɗaya ne jam'i ne wa sahabaci da sahabbansa sanannu wannan wa sahabacihi jam'un atafi shi ma jam'i ne amma ɗaya ne katimul auliya shi yake shine inuwansa duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka kafa katimul auliya yana biye da shi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'i tabi'ina da mabiyan wa'anda suka bi wa'annan wa tabi'ina da mabiyan sahabbai wa tabi'i tabi'ina da mabiyan mabiyan sahabbai wa man tabi'ahun da wanda ya bi su bi ihsanin da ma'arifa ko da kyautaya da kyakkyawan aiki ila yawmiddin duk wanda ya tafi akan tafarkin su to shi ma sai Allah ya sa shi a ciki muqaddamatin wannan abar gabatarwa ce fi ma da a cikin abin da ya zo fil qur'ani a cikin qur'ani min al'amri na daga horo bi da'atillahi da bin Allah wa rasulihi da manzonsa sallallahu alaihi wasallama Qur'an abin zai kawo mana abin da Qur'ani ya zo a cewa mu dinga bin Allah mu dinga ma'ana Qur'ani mu dinga bin manzon Allah ma'ana sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to aka ce sunnan manzon Allah ya hada da sunna kalifofinsa na na din nan salihatul lil kulli yawa ya hada da sunna kalifofinsa cikin islam iman ihsan da kuma kowa akan adaminsa to cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam qala Allah ta'ala sayyidina mushri yake cewa ubangiji ya faɗa wa atiqullah ubangiji yake cewa ku bi Allah war rasula da ma'aikinsa annabi Muhammadu din nan la'allakum turhamu ko cewa ku ajikanku ajikanku ku bi Allah ku bi manzon da ma'aikin nan nasa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta nuna mana wato haɗuwar biyayyan Allah da biyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin su ko din nan da aka ce taraji kenan ko kauna taraji kenan shi taraji da la'alla da asa a bisa bakin halitta yana nuni zuwa girman abin da ake nema ko kai ma yanzu kana neman wata bukata ko da gashi ka samu amma saboda girman abin da ne wai fa na samu ko ban samu ba ko ka ni ne ko ba ni ne ba ko ka kaza kaza saboda girman abu nan ba wai kokwanto ne wai in ka bi Allah ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ji a'a an gama jin ɗanka amma dai dan musulmi ya zauna tsakanin tsoro da sakankan cewa kuma ya samu shi yasa Allah ya kawo wannan abu irin yaran mu taraji din nan duk gaba daya amma in dai mun bo Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama to shikenan Allah zai ji kanmu wa qala ubangiji ya faɗa qul atiullaha war rasula kul gaya musu ati'ullaha ku bi Allah war rasula da ma'aikin nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuka sani wannan aya ta nuna la haduwar bin Allah da bin manzon Allah a dawwane sallallahu alaihi wasallama fa in tawallau idan kuka juya kuka ki bin Allah kuka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yuhibbu kafirin dama Allah zai san kafirai kun zama kafirai me za a yi da ku dama Allah zai san kafirai shi musulmi yake so muminai yake so muhsinai yake so tabaraka wa ta'ala ta ji Allah fa amma shehu radiyallahu ya ce akwai sunan da ba za a iya kiran Allah da shi ba za a iya gashi adu ne ana adu lil kafiri ko la yuhibbuna wanda bai soyayya ba me sunansa wanda yake yake kishin abu inna Allah aduwwul lil kafirin har aka ce ya adu ya adu ya adu ba sunan sa ne amma dai wannan sunan ya dalala ta isa tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam Allah masoyi la yuhibbul kafirin wa qala to ma'ana yanzu duk abin da ake musulmi in ya ji wannan to sai tsoro ya kama shi ba abin da yake so sai bin Allah sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bin kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiryayyu sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidun ko yawwa bayansa kalifofin nan nasa shiryayyu mu duk gaba sai ya zama sai wannan yake so cikin islam iman ihsan kamar yadda duk muka faɗa to in ba haka ba yana ganin inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai san kafiri to kaga ya zama ya yake ya zama ba zai ba zai yadda ya zama shehu mishawul hadi radiyallahu ta'ala anhu ko a gombe ne an dama fula malam ta ji danyen nono radiyallahu ta'ala anhu shehu bayan an yi sallar la'asar abincin rana shehu shehu hadi ya shafura ai sai bacci ya kwashi shehu hadi su kuma suka ce ai shehu tun da yana bacci ba za a tashe shi ba shi kenan ai bacci sai wajen kusan magariba shehu hadi ya aka yi haka shi me ya kashe min jiki aka ce ai abin da ka sha ne ce a so a ce ai sunan safura ice kafura ne sunan wannan abu aka ce fura ice kafura a jotun da ta hana sallah sai wala haji shi fura kafura ce ma radiyallahu ta'ala an inna Allah la yuhibbu al-kafirin to gani wa qala ta'ala ubangiji ya faɗa ومن يطيع ومن يطيع الله duk wanda ya bi Allah war rasula da ma'aikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ulaika to wayannan almudiuna masu bin nan wanda suka bi Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take anan kula fa'ur rashiduna suna ciki da abu to wayannan din nan ma'allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima ya ni'ima a gare su minan nabi'ina za a hada su tare da annabawa wasiddiqina da manya-manyan arifai wa shuhada'i da manya-manyan shahidai wa salihina da manya-manyan bayin Allah managarta duk wa'annan sai ya haddasu wa hasuna ula'ika rafika a ce wa'annan ne abokan zamanka abokanka ai abu yayi kyau to amma ba za a samu haduwa da wa'annan ba sai an bi Allah sai an bi ma'aikin nan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa man yusihir rasula duk wanda ya bi ma'aikin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad ada Allah kawai ya bi Allah ji kuma nan duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ya bi nan nan kuma ma abun ya tafi sosai sai Allah sai ya sanya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin sa ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya horo sai da lamarinsa baya horo sai da lamarinsa lamarin Allah bai hanawa sai da horon Allah tabaraka wata'ala ma'ana manzo Allah bai sa wani abu sai abin da Allah ya sa bai hana sai abin da Allah ya sa to haka su ma kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi ba sa horo sai abin da waɗannan abubuwa suka yarda ba sa hani sai abin da waɗannan abubuwa shikenan sun zama manzo Allah sallallahu alaihi tunda kalifofin sa ne to bun su waɗannan shikenan amma je kama tashar daji ya soma kage-kagen abubuwansa da wa'annan ba su yarda da shi ba to shi kana yanzu kuma shi ma ne zaman kansa to shi kuma wa a wace hadara sifa ta ɗauta ta ismi ya ɗauna sa zati ya ɗauna sa me aka rage an gama rabon gado ko ba shi hakuri mace to Allah ya da ayi gaba a nasba kilabin baina daha wa gairi yarahu labibun gaira aina amai ayan aya nasu kallul hazla to ba shi da wani waje Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa man yuti'ir rasula duk wanda ya bi wannan ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ada Allah ya bi Allah wa man tawalla wanda ya ki bi kuwa ya juya amma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ya rasulullahi dan ka je kai kiyaye yayi ke cike kaza ko sai ka damu sai yayi kaza kai dai ba ka isar ba kyale ni da shi shauran magana zamu yi ni da shi ba dai ya ki bin ka ba wannan ya fi abun tsoro sallallahu alaihi wasallama sauran kuma zannini da shi wa qala ubangiji ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah atiullah ku bi Allah wa atiur rasula ku bi ma'aikin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum ku bi ma'abota shugabanci a cikinku ku bi shugabanninku ma'abota dama wannan ayar sai da ta zo an yi magana shugabanni su yi adalci su kaza sannan kuma wannan ta biyo to ku bi ma'abota shugabanci a cikinku. Fa in tanaza'atum in kuka yi saɓani har aka yi jayayya a ni ne kaza a kaza kaza kaza kaza farjuhu ilallahi to kuma yawa Allah abun mana ya ji akwai na shi ya horan wannan abun nasa ne war rasulu kuma yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma abun aji shi ya hori wannan abun in kuntum tu'minuna billahi in dai kun yi imani da dama ya ayyuhal ladzina amanu to in dai ku mu'minan nan ne ga babban wajen mayarwa Allah da manzo Allah za mu ƙara bayani wal yawmil akhir in kun yi imani da ranar lahira in kun san akwai lahira zalika khairu wannan shi yafi mayar da duk abin da aka yi rikici a kansa a mayarwa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wajen da kuma sai kulafa umma sun shiga sun ƙara bayani to a mai yawa kula fa'un dai har yau ulul lamri har yau kula fa'u sun shiga har yau Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to in sun yarda da shi to wannan khairu shi yafi minar ra'ayi daga ra'ayinku a a gani na ko haka na ga dama kaiwa wata nasu da wannan jayayya din wa ahsanu tawila shi yafi kyau makoma a gare ku shi ne za ku tafi lahira lami lafiya ku shiga hadaran Allah lami lafiya kaza kaza amma in ba haka ba ku rikice a nan duniya ku rikice a lahiran ma yanda ka rikice nan ma can ma haka zaka zaka rikice wannan aya ta yi maganar shika-shikan hukuncin addini ya yi wallazina am adi'ullaha ku bi alqur'ani Allah kenan ku bi abin da Allah ma'ana ku bi Qur'ani wa ati'ur rasula ku bi sunnan manzon Allah in Allah ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sa Yahuda to yanzu ga manzon Allah na ku bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kitabu sunna wa ulil amri minkum jama'a bauta shugabanci a cikin ku kulafa'u yanzu kuma ijma'i in sahabbai suka haɗu akan abu sai ya zama hukunci ya zama hukunci in malaman al'umma in malaman al'umma suka haɗu akan abu in na shari'a ne in malaman fiƙo suka haɗu akan abu wa'anda ake kafa hujja da su fa ba kowanne mai sakaci ba sai ya zama hujja in malaman imanin a ɓangaren imani suka haɗu akan abu ya zama hujja in malaman ihsani suka haɗu akan abu kuna fa'u yanzu ya zama hujja ba wani wanda zai zo da gigiwa da kaza da kaza ya ce zai karya wannan abu duk ba su fahimta ba yanzu ne ya zo da da fahimta babu kaga yanzu qur'ani sunna ijma'i fa in tanaza'atum in kuka yi jayayya fi shay'in a cikin kome farduhu ila Allah wa rasul to kuma yawa Allah da manzo Allah kuma yawa qur'ani da a ce a gwada mana kiyasi sai yanzu kuma sai a gwada to wannan hukunci ne kaza kaza hukuncin nan ya fito sarari ma alhamdulillah bai fito sarari ba ga wani hukuncin da ya kamata shi duk hukunce hukuncen su kuma yana nan yanzu kuma ga kiyasi kasawa gwadawa aunawa hukuncin nan babu shi kwarara amma ai ga wani laifi irinsa ga irin hukunci zo yake na yanzu shi ma a gwada shi da shi ko babu kaza kiyasi kenan wayannan hudu dama su ne abu sai istihsani za a zo abin da shugabannin musulmi suka ga wannan abu mai kyau ne wannan fa ya dace a fa shi kenan shi ma ya zama shari'a bare ma mazhabin muka malikiya ya zama ya zama shari'a to gashi kaga wannan kenan Allah to ku gano wa'annan ku gano hukuncin a cikin abu in kuncin tudun na billahi wa in kun yi imani da ranar Allah da ranar lahira idan kuma tsaurin kai da kuma wani abu ne to kuma wannan to wanda aka gwada ya ga nasa ne mai kyau sai ya rungume kayansa kuma ya san wancan dan jayayya ne kawai sai ya kama hanya ya bashi shikenan wannan ayar ko ita kada aka biya isa wa qala ubangiji ya faɗa wa man yuti illah war rasul duk wanda ya bi Allah ya bi ma'aikin Allah ma'aikinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya aiko Allah ya aiko annabi Muhammad shi kadai ya aiko sallallahu alaihi wasallama ko ko shi aka sako daga hazara ma'aiki ne tajalli ne na hazara ko sallallahu alaihi wasallama to wanda ya bi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi yudkiluhu jannatin ta zai shigar da shi wannan waje yudkiluhu innan tawahumi din mun yi magana abu ma'ana da tunda shari'a ne wannan waje ya nuna bin Allah shine bin Annabi Muhammad bin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin Allah abu ɗaya ne yudkilu saboda ɗaya ne nan kan ma ka ce ma abu biyu ne ko ka ce ba za ka bi Annabi sallallahu alaihi kai dan Qur'ani ne ko kuma kai ka ce ba za ka bi Qur'ani ba dan sunna abu ɗaya ne duk ga baki ɗaya to Annabi sallallahu alaihi shine ma abin a aikace wanda za mu in ka ji shi kuma duk ka haɗa ma da Qur'anin duk ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallama to yudkil Allah zai shigar da shi jannatin aljannatu tajrimin tahti hal anharu da koramai suke gudana a ƙarƙashin sa khalidina fiha kuma mai ya dawama a cikin ta yana mai dawama a ciki wa zalika al-fawz al-azim wannan shine babban rabo mai girma ko ba komai cikin bin Allah da manfin manzon Allah sai samun wannan abu ai ya isa bare zuciyarka ta huta kan mutum ya zaci bin sunna sakaci ne ko ku abu ko ya ji tsoro in an ce za a bi sunna ko kaza a ai nan ne ma ai ka gode wa Allah ma ai da a bi ka a ra'ayin a biyar da kai ra'ayin wani malami to shine ka sha wuya amma in dai na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai ka gode wa Allah kuma da yawa akwai kuma bayin Allah ne su kuma akwai wani nan kuma ko a da haka ko inda kafa su tace kasa sun yarda da Allah din sun yarda da mazhabobi din sun yarda da sufayen sun yarda da kaza din wa'anda hawa to su kuma suna nan sun rike wani abu na mazhaba wanda a iya mazhabar su kawai wannan abun ko ba shi da kyau ko za ka iya yiwuwa ma ga wata mazhaba ce ita kuma tana rike da hadisi da qur'ani da kaza kaza su kuma sai a nasun nan kadai shine sunna nasun nan kadai shine sunna na wa'yancan ba sunna ba ne da faɗa da kaza kaza bayan Allah to kaga wa'yannan ma sun haɗi ba wai mazhaba ɗaya ce kaɗai ne sunna sunna ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ko wa'anne akwai iya ƙarfin su akwai abin da ya zo musu da ba kamar irin wannan zamani ba ne mu ne albarka faila albarka faila Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo bige-bigen littattafan ya tattaro karatun ma duk gaba ɗaya suka fito sarari kowa kanta sa ta cika da littattafan da komai ya zama kalla ne a faɗi wani hadisi da zaka zama baka da shi kalla ne a kawo wani karatu da baka da shi yanzu ne aka tattara mutum ɗaya sai ga ya tattare karatu duka duka kusan kowane karatu yana amma za ga kafin wannan ya samu daga wannan hadisi ma kafin ma wancan malami ya samu wancan hadisi ma shekara kaza to kar kuma wa'annan dan sun tsallake kaza kaza kaza duk ba haka bane dan haka mun gode wa Allah yana daga cikin tajdidin faila da ta yi na shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na imani tariqa shehu jama'a radiyallahu anhu da kuma ita nata na ihsani din Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mai tajdidin sunna din ma sayyidu sabiq sayyidu sabi wanda ya fi kihu sunna din nan wannan karamar faila ce tun da dai a zamanin ta aka yi 1950 aka yi ta wannan littafi da magabata sun ga wannan littafi to da sun dora shi kan kowanne da sun dora shi kan kowanne sahibul shehu tijani abul abbas shi ya dinga addu'a Allah ya kawo mai iko mai ƙarfi wanda zai reraye shari'a annabi din nan sallallahu alaihi wasallama ya zubar da cinkoson fakihai haka shehu tijani ya ce hashu ya zubar da cinkoson fakihai wanda suka yi wa shari'a wanda ba su da komai sai wuta in ji shehu tijani in dai ba Allah ya kalle su da rahamarsa ba Allah ya karbi addu'ar shehu tijani abul abbasi Allah ya bashi a cikin jama'ansa sahibul faizati shehu radiyallahu anhu ya dinga reraye shari'a Allahumma salli ala duniya fa bare ta mu ta Afirka sai wa shehu ta malika wannan suka ce wayyo Allah yau malikiya shehu zai karar da malikiya kaza kaza Marokon ina Kano Kano radiyallahu asimatul faidati malika wannan in mutum yana so ya duba kamul fasadi ya ga fasadu ainihi kuru-kuru wannan littafi Aishehu zai ƙara da wai malaman da suka ce ƙarya yake ba shafi'e ne shafi'iya yake so ya kawo ba kamar shafi'an wani abu ne duk dai da malika sun ce in baka samu abu a malikiya ba ka duba hanafiya mazhaba Ahmad bin Abu Hanifa ta kusa kai kama da ta malikiya saboda shafi'i sun dan buga da imamu almajirin imamu ne amma akwai maganganun su imamu ya ce shi aikin mutan madina shafi ya ce yanzu in mutan iraki ne suka furke sunan manzo Allah sallallahu alaihi imamu sai abin magana mutan iraki a ce dan su yan iraki ne kuma ɗan ƴan mutan madina ba su rike ba sai a ce dan su ƴan madina ne kaɗai su za a rike imam malik ya ce ni dai ban ga an yi nisan da za a ce har sun manta sunna annabi ba suna gidan annabi radiyallahu anhu imam shafi ce to ba komai lafiya kalau yayi ladabi ya tafi ya je ya buga da su a misira radiyallahu ta'ala an to ka gani to haka shehu ya sha bakaruya cikin abu fatawoyinsa suna na Allah ya saka wa limamin Madina da ya so ma fito da fatawoyin na ithafu ya so ma fito kaza kaza gashi na ya kakkafa abubuwa da wuya shehul hadi ya ce shehu ya kafa sunnonin manzon Allah da yawa amma ba sunnar da muka shawuya aka ci duka aka rasa rai irin kabalu irin kabalu har yau ba a jakoki jakuna ba su daina haushi akan kabalu ba wani ya ce zai iya kanikanci kaza kaza wannan dai an gama wannan dabbanci da kaza kaza to haka shehu yayi ta yi almazhabancan ya fitar da su din ina zaune Umar dan shehu tijani rasu Allah Allah raham shi shi kuma dan shehu tijani ya saudi Allah ya tambayi haji mushiri wai me waye shehu ibrahim ne haji mushiri ce to shehu yana da wuya sanin sa ya ishe ka ka san shehu ba malike ne amma da yawa ya saba mazhaban malikiya kuma yawa imam malik uzuri yace wallahi an ce bin Allah kaza kaza to shikenan to an gode Allah to wannan zai nuna ma irin wahalar da shehu ya sha radiyallahu anhu amma haka barhama jau ya ce shehu da zai kafa sunnan nan ta kabal sai da ya shiga ɗaki ya juya lamari ya juya ya juya ya juya ya juya yace kai na yadda in kafa sunnan manzon Allah kowa ya bani ce na yadda da haka sai shehu ya fito da ita daga kofar gida ma tukun aka fara rigima daga cikin gida ma tukun daga cikin gida ma tukun Allah ya saka shi sani gaban ga da alheri yake cewa wannan zai nuna mu sunna annabi muke bi ba wai ta'assubi marin baya muke ba ya isa shehun mu saboda a Maroko yake ba damar ya kabalu ko shehu tijani abul abbasi har ya koma zuwa ga Allah sadalin sa yake Maroko ne amma ya roki Allah Allah ya kawo wanda zai iya taka ilhamma rokon ai a taka rabbi Allah ta'ala anhu yace amma gashi muna kawo hujja da magana fi da Abdul Qadir Jilani shi ko kabali yake saboda a Iraki yake sunnan manzon Allah suke bi gangariya ba ba su da ta'assubin mazhaba ba su abinda Imam Shafi ya ga Imam Malik kenan ga shi da Abdul Qadir ya azari da haka za ka mu sunna annabi ake bi ba wai ta'assubi da kaza ba kowanne akwai wajen kunsa kowanne akwai kujerarsa da ba wani ba zai iya taka ta ba ko ya zauna a nan to dan haka za ku wannan zai daɗa ga to haka shehu ya dinga Allah ya kawo sayyidisa ma'anar da yawa wannan magana cewa dukkan shekara ɗari Allah zai kawo mai tajdidi wanda zai sabunta abubuwa ya sa kafa wa'insu suna ganin kuto shehu yanzu ai shekara ɗari ta ai shehu gashi akan asadin sahibul faizati Allah ya kawo sayyidu sabin din 1950 ya yi tajidi sayyidu sabin in dai shari'a ce ya jaddada ta a 1950 yanzu sai 2050 in ma wani zai iya zuwa ya wani abu ma inda zai iya amma shaka tafi albaniya wani rairaye fikihu sunna din wai fito akwai abubuwa da bai yarda da su ba ya rairaye wani tambada san mutum ya je siya ya kula wancan na wuta ne wuta zai yi wancan ba ba ba ga wanda shine amma Allah ya ka abu sahibul faidati daban Allah ya hada masa da ƙarfinsa da komai Allah ya haɗa masa ya yi tajidin Islam, ya yi tajidin iman, ya yi tajidin ihsan, amma kujerarsa dama ihsan. Radiyallahu ta'ala anhu bai hana ga Sayyidu Sabiq yana kan ƙasa gashi ya jaddada fiqh sunna ba kuma Shehu radiyallahu anhu ya jinjina masa radiyallahu anhu bai hana yana kan ƙasa gashi ya kafa kalifofin shehu tijjani ba ma radiyallahu ga sunusi sarkin kano su ya ce kalifan shehu tijjani gaisuwa abdul malik gaisuwa abdul malik akwai na shehu yana cewa ya isa mun gode Allah gashi na zo muku da kalifan shehu tijjani sahibu bai tuka yana gashi ya zo mutum da kalifan shehu tijjani ba ne mutum to na falakin sulazi wannan turai angul ko turai angul to komai ma ya ta juyawa mujaddad duk sahabban shehu ibrahim ai kana za su mujaddadai ne kowa za ka ga tajdidin da yake yi ga yan faila muna ta tajdidi mujaddadai ga ga ga amma a rumfar shehu ibrahim radiyallahu anhu akan halakin shehu ibrahim radiyallahu anhu akan da'irar shehu ibrahim radiyallahu duk albarkarsa ce duk shi ne radiyallahu ta'ala anhu to mun gode Allah dan haka dan uwa su dau wannan littafi da girmama dukkan mazhaba da zubar da mazhabobi kaza duk wacce ta kusa yana jinjina mata kun je jiyan da ake ta faɗa kuma albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mun fara shi kaɗan amma dole yanzu kuma a islam za mu dawo da fikihul faidat fikihul sunna din wannan littafin ne dai fikihul sunna din nan ne Allah ne ya bamu shi a maka na sha wannan kissa Allah ne ya bamu shi a maka ina gidan shehu lami a jidda ina karanta diwani shehu lami yana zaune Allah ya kawo wani babba daga cikin dai mutanen yan cikin mutan saudiya wani babba ne abu ga alamarsa dai gashi babba yanzu ya zauna suna hirar da shehu lami yana jin diwani shauki ya kama shi ko wani baitin ya ji an ja kawai ya taso ya zo ya sumbanci kaina ya sumbanci kaina ikazan su da kes kuma yau kaina kowa ya ji an zama ba wanke kai da famin ba da kai za a ce mutum ya zama karuwa ko dan daudu sai dai da mu wai dai a zauna a burtuntuna haka kuma shi ne hausa ko kaza kaza ai fa ya san sana kai wari ya ji ne ya tashi ya miƙe tsaye ya ciro kwalbar turare a aljihunsa ya falle ta ya titile min ita aka shaulami yana dariya radiyallahu anhu ya titile min ita aka sannan ya ɗauko jinai ɗari biyar jinai ɗari biyar ya bani to suka yi suka ci gaba da hirarsu da shaulami har ya tafi shi ke ya tafi na zo na kawo shaulami shaulami ta me da shi kai kake karanta abin manzo Allah sallah mutum ya zo ya baka ai na kan lafiya kala shi kenan bayan na yi wajen sati a can da abu Allah ya ka alhaji nura gusau alhaji nura ya ce to fa in kana nan fa shau ba zai yana jin diwani na wallahi ba zai bari ka koma gida ba ya ce to yanzu dai na ɗora lamari a hannu ita shehu za mu koma da shi maka shehu ya ce to na dan alhaji lura ya sumo ga ina muka dawo maka kenan muka dawo muka na shiga kantin kusa da haramin Allah nan wani kantin mutumin India wani dattijo irin masu gemun na har kusan cibiya fari bawan Allah sufi ne mutumin India ne na je na ce masa to ina son fatul bari duk wayannan littafai na su akbar wayannan na sai littafai da yawa dan ɗari biyar din nan da haida na ajiye ta dama yana niyyar ta ƙare nan na same ta kuma ta ƙare ya zubgo wannan sai na ce masa ina son fito hatil makiya ya zare min ido kai sufi ne na ce yi ni sufi kai na faɗa su na ce kai ka gani na ko lahira ni sufi ne ya ce subhanallah sai ɗansa yana can kan tsani yana ɗako da ya ce wane zo zo ga sufi ya zo zo ya zo ya ce abin da ya sa nema haka hukuma tana aikowa a zo a tambaye mu irin wannan in dai ta gane CID suna zuwa tambaye mu yansu abubuwa da yanzu hukuma za ta san ina da wannan fito hasil mai din da za ta zo ta kone wannan maktaba gaba ɗaya wannan littawan gaba ɗaya za ta kone su ni ma kuma sai mu hukunci sai ina sai da kafirci ko kaza kaza shi yasa ka je kai hakuri riyal ɗari uku nake sai da shi amma ba ni riyal ɗari biyu da hamsin na bashi to har je ne siyayya sai ya zama ragowa riyal talatin sai ya ce to canjin ka riyal talatin sai na ce to ba ni sai ce a'a shiga ka je ka bincika wani littafi kuma mai riyal talatin kai bai dace ka fita da canji ba ta cizo na dinga kewa kawai Allah ya zo ya kamar da ni wajen fikihu sunna gashi sifili uku fikihu sunna gashi sifili uku na ce to ni dai abubuwa na sunna sunna din nan an ɓata sunna a ƙasan mu tsoron taɓa shi nake yi kaza kaza amma dai na ga abu dai mai kyau na duba na buɗe buɗe cikinsa na ga lallai ga abubuwa gangariya na duba na ga an sa riyal talatin sai na je sauta ga ice ma'adalla Allah ya zaɓa ma abu mai kyau da shi ne tawar da shi to wannan Allah ne ya ba mu na mazhirarsa tana da yawa yanda na sha wuyar yanda zan gane abu hasse da naga kuma kowace maktaba shehu na har shehu mu shehu malam isa ko mata radiyallahu ta'ala na ga fikihu sunnan sa hannun ɗansa su ji ku ba wani waje sai kaga shaidar inda ya wani rubuta wani abu ko ya magana wani abu ko ya ɗau da shaidoji da waye mana wannan mun gode Allah namu ne to insha Allah za mu barhama jau ya ce duk wanda yake da sunanul kubra na bai haƙi yake da almuhalla na ibn hazam barhama jau zai iya dawo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare ya zama yana da fiqhus sunna da abu to Allah annabi sallallahu alaihi wasallama in magana kula fa'un ce maganar malaman ce mushiriya ce daga Allah da manzala ba inda muke sauka sai imam malik a fikihu to in nan ma babu koko akwai wani lokaci kuma sannan kuma a iya sauta da abu da hikima dai da komai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam gangariya ma'anar sunna ke bin aikin manzo Allah ba wani shirman wani abu ba a shari'a a zahirin shari'a alwala sallah kaza tahiya kaza ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kuma abu ne masu sauki masu daɗi kuma abu ne da yanzu arziki zai zo mutum yana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dama dan Allah ne a imani kuwa dama kanta ba wani abu na ɗariƙa gashi nan da shehu tijani ya ce fa zunubi mizani shar'i huwiyatu sufi tana nan ya kaga tafsirin bana to a ihsani kuwa dama shehu ibrahim radiyallahu anhu Muhammad Abdullah al-Jusai yana cewa Shehu Ibrahim sai da ya sa shari'arsa a ɗaki ya tarbiyantar da ita. Sai da ya sa tarbiyyarsa a cikin ɗaki kuma ya shari'antar da ita. Radiyallahu ta'ala an. Don haka mun gode Allah kar mu ji tsoro kar mu ji sunnan manzo Allah sallallahu ba da sakaci da irin wannan giggiwa na abu ba kar ba zaka zalunci da butulci a dinga nunawa mu ne ba ma bin sunna kaza kaza kaza kaman wani ne ya kawo sunna kaman wani ne ya gigiwa ma batawa akai da wayannan kawai mutum da ya ga so ma karanta bulugul marami kawai ya so ma zagin sahabbai ya so ma zagin ta masu mazhabobi ya so ma zagin kaza ya ga ai an lalata addini shi ne yanzu ya zo zai yi kazan addini duk ba haka ba zai ce a to kudin ba kai ba yanzu yaro ne kaza a'a ba mu da namu na Allah da na annabi sallallahu alaihi wasallama da na kulafa'u su muke da su muke dauko ba muwa ba namu bane to to dan haka muwa ba ba sababbi bane da kadimai ne kadimai ne to duk gaba daya wannan kenan wa man yati wa la kama san tawila to wannan kenan wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah da ma'aikin Allah zai Allah zai shigar da shi aljannatu da korabai suke gudana ta karkashinta kuma ya dawama a ciki wannan babban rabo ne wanda ya sabi Allah Allah ya kiyaye mu ya sabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ma ga Allah ya shirya ga manzon Allah ya shirya ka ce kai baka yadda ba wa ya ta'adda hududa ya ketare iyakan Allah iyakan manzon Allah sallallahu to zai shigar da shi wuta kuma ya dawwama a cikinta kuma yana da azaba mai wulakanci ubangiji yake cewa wa atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi ma'aikin Allah wa hazaru al ma'asi ku ji tsoron sabo in ji mai tafsiri ko ku ji tsoron saba musu amma dai mai tafsiri ya ce ma'asi mun yadda fa in tawallaitum idan kuka kauda kanku kuka ba da baya an da'ati ga bin Allah da manzon Allah fa'alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin ba abin da yake kan annabin mu sai dai isarwa ma a bayyane ko isarwa mai warawara yanda dai ku kun gane yanzu tun da ya isa mu kun gane ko to sakamakon ku kuma yana kaina yana kaina wa qala ubangiji yace wa atiu Allah wa rasulu ku bi Allah ku bi ma'aikinsa in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne wa qala ubangiji yace wa atiu Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi ma'aikin Allah wala tanaza'u kakku sabani da zai kawo kuma ku dinga jayayya a cikin ku kaza to ma ko dai hakan ta faru sunna Allah cikin yan adam to ga dai hukunci can a mai da shi wajen Allah ko shi ne me laifin sabanin an yi fatabshalu sai ku zama ragwaye sai duk karfin nan naku ya kare in kuka yi sabani wata zahabari hukun karfin ku sai ya tafi daula ku sai ta tafi mu an faila ka a gan mu da sabani ka a ga kaza kaza me aka kawo da zai samu sabani me shi me babba ba hannu na Allah ne ko na annabi Muhammad ko na kulafa'u ne me ba ka da shi a hannu don ga dan faila ya zama shi aka tafi ya tsaya yana sabani ai tsallake shi dan shehu ya rangado shi da kasa dai ko ya ji kunya ma ya tsaya da shi a islam din dariƙan ba sai ya mai da shi tinja tinja to an kai ka kololuwan ni'ima an ka zama adamu an kai ka aljanna kayi abu ya ce shi bitu ba wallahi fita ihbitu tana nan a yau ko a ce ihbitu fita Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to ka ji siyar sabani da jayayya ga waye kar kai jayayya ga in ka ga mutum da gaske yake abin da iya karfin ka ko kana da karatun ka zama aran ma sai ka ce to buɗe bluetooth ga karatu na waje kaza shine maganin ka to in Allah yake so da gaskiya yake so ya bi in ka ga ba haka ba kuma kawai so yake kai a ata baki kawai a ta to kalce ne Allah ya baka hakuri in ya dame ka ce to ai dimokuraɗiyya ce nayi sai ne la hujjata la hujjata ba hujja ma dimokuraɗiyya ce wayansu ma ga san bautar gunkin suke ta yi dai wayansu ma haleluyan suke ta yi to ban ne abin da ni kuma mana ni kaza la hujjata la hujjata jima ubayin na ba rigima sai a zauna lafiya kowa ya je ya kama abinsa ko to wannan kenan ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan yana da ban tsoro innal wasbiru ku yi hakuri ka a dinga rigima ya hakuri ka a dinga rigima ka a dinga sa wai ba wai ba za a taba ka ka to ya hakuri dai ubangiji ne zai kira mu hakuri inna allaha ma asta Allah yana tare da masu hakuri a kowane matsayi dai da ai ka san dai a ce kana tare da Allah dai ko akwai falalar da tafi wannan tabarak wa qala ubangiji yace kul atiullah ga ya musu atiullah ku bi Allah wa atiur rasul ku bi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallaytum kuka bada baya kuka juya kuka ce ba ku bi su ba fa inna ma alaihi ma humbila shi dai annabin ladan isar da aikin sa yana kansa ai dai ba naku ba wa alaikum ma humiltum ku kuma in da kuka bi ne ladan bin ku yana nan kanku in ma ma saba ne kuma ai sun dandana su ji ko wa in tudiuhu bari ku ji in dai kuka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah kuka bi kulafa'u rashiduna ko to wallahi ta hatadu za ku shiryu saboda ba kata ana cewa yana cewa ba ni da wani sai Qur'ani sai hadisan manzon Allah sai na ban muku abu biyu in kun yi riko da shi ba ku bata ba in kitabullahi wa itrati sai sai sharifi nake tare da shi shehu tijani to ta ina ƙasa zai zo min ji shehu zahiri kitabu wa sunna baɗi ni shehu tijani ya toshe ya tsaya ku ga ta inda bata zai zo min shehu to dan faila duk an matse ma wa'annan cikin barhama ya kasa ya tsare sai ka ina bata zai zo in dai ba kuma mutum ya shiga abu shehu sani aure na cewa mun gode wa Allah duk abin da manzo Allah ya faɗa mun mun ba da gaskiya da shi mun ba da gaskiya da shi ko ba mu riski mahadi ba mun riski mahadi cikin shehu ibrahim ko mahadil muntazir Allah ya kawo shi ya zo kitabu wa sunna zai amfani da shi yau shi shehu ibrahim yake mana amfani da shi haqa'iqur rabbaniya mahadil muntazir zai amfani da shi yau haqa'iqur rabbaniya sahibul faydas yake mana amfani da shi eh to ai shi kenan zamani ya zama daya ko man ya zama daya ga shi kenan ya ka huta kai abu Allahu akbar wallahi wannan shine shari'a kan gariya mala to wa in su diuta wa ma ala rasul illa al balagul in ma dai kun ki ni dai ba komai ga ga kan annabi na sai dai isa kuma ya isan muku kuma na shaida yanzu ta ta ta, rage ita ku ta rage ita ku wata yarinya da aiko ta ta faɗa san kira Hausawa a tumbe Ali in sun kasar Laraba ce in sun mata kuno ta ce to amma Allah rasuli illa balagul mubin kana ya ta tafi wannan hujja ce babba hujja ya faɗa dai waqi musalata ku tsai da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa atiqur rasul ku bi manzon Allah la'allakum ku a cikan ku in kuka tsaya da sallah kuka ba da zakka kuka bi annabi shikenan wa qala ubangiji ya faɗa wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya ji Allah ya bi ma'aikin Allah faqad faza ya rambanta fauzan aziman rambauta mai girma wa qala ubangiji ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka imani atiullaha ku bi Allah wa atiur rasula ku bi ma'aikin Allah wala tubdilu a'malakum kar ku bata ayyukanku mai tafsiri yace bil ma'asi da sabo yayi ko da kin bin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da siyaki amma dai bil ma'az da sabo wa qala ta'ala ubangiji yace inna ma kana qaulal mu'minina kadai dai ya kasance fadin mu'mine su mu'mine abin da zaka ji a bakin su izadu'u ila Allah wa rasul in aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayan dan ya hukunci tsakanin su an ya kulu abinda zaka yi suna cewa ni ina wa dana wallahi mun ji mun bi ai mun gode Allah da wajen Allah da annabi aka kai mu in dai wajen wani aka kai mu ne za mu sha wuya wa ulaika humul muflihun wannan sune masu lambauta wa qala ubangiji ya faɗa wa in tuti'u Allah in kuka bi Allah wa rasulahu kuka bi manzon manzon Allah la ya litfun min a amalikun shi'an Allah ba zai taure muku komai cikin aikin ku ba sabu ka ji wai har romo Allah yake bayarwa harkan nan ake mana da alaiwa da komai dan mu san abun kuma ba shine babban abu to yanzu ma gani suke cikin bin Allah ko cikin bin ana kaman sakaci ne kaman ai za a huta ai za a yi hutu ai ba wata wuya kaza kuma za a yi ta bin sauki ai kaza da ai haka ake so وقال أبنجد يا أيها الذين آمنوا يا كون دوك إيماني أطيعوا الله كبي الله ورسوله دماء كنسا ولا تولوا أن ككو بعد بايا ككو با ككو جويا ككو جويا الله دمنزا الله بمخالفة أمري da saba wa lamarinsa wa antum tasma'una gashi ko kuna jin alqur'ani yana ce muku wa'azi kuna jin wa'azozi to kakku bi wa fi shifa ya zo a cikin ashafa ta alqadi iyas fi ta'arif bi huquqil mustafati cikin sanar da mu haƙoƙin da ya dace mu bawa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi mai albarka wanda ba dan shi ba da ba a san alƙazi iyaz ba da ba a san alƙazi iyaz ba da ba a san malaman Afirka ba da ba a san ma Afirka ba an ce duk ɗakin da ba a shafato karamin karamin maktaba ce karamin laburare ce in ba a shafa karamin laburare ce da abubuwa ya ishi mai a shafa alfahari duk waliyan nan na afirka da ma duniya ga duniyar musulunci gaba ɗaya ta karɓi a shafa in ban da 'yan baya kowa na amfani da a shafa kuma kowa ya karɓe ta kuma kowa za ka ga in dai wani abu ne na manzon Allah sallallahu alaihi so yake ya tsago sunan wannan abin daga a shafa akwai sulki imamu sulki ya yi shifawul asqam littafi ne na karewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi ne babba ga shehu Ibrahim Kaulaka radiyallahu ta'ala anhu duk wani kasida da yawa manzon Allah sallallahu alaihi sunanta shifawul asqam shine diwane tara aka haɗe su wannan shine ainihin sunan diwani shifawul asqam gabaki daya jibi imamu hassan asibitinsa shifawul asqa da kaza haka dai za ka dinga gane sunan abin gaba diwani gaba shifawul asqa in ku aka dangana ma diwani to kuma shifawul asqa diwani shifawul asqa to kuma tsaye ne daga cikin wannan guda tara amma aka faɗe shi kuma aka jarrata shifawul asqa to sunan diwanan gaba ki daya duk gaba ki daya to haka za ka ga albarka shehu suka yi rijal ayyashi ya ya wake ta da wajen baiti dubu shida amma bai kare ta ba kuma ya rasu radiyallahu ta'ala anhu aka za ga dai wannan littafi mai albarka to ashfa din nan to ya zo a cikin ashfa sanar da hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qadi iyaz ayaz ga alqadi iyaz ma nasuhu ga abin da ya zo qala al-mufassiruna masu tafsiri sun ce wal a'immatu da shugabannin hadisi da'atul rasuli bin manzon Allah iltizami sunnati cikin kalazanci sunnarsa wata silimi da miƙa wuya lima ja'a bihi da abin da manzon Allah ya zo da shi ka miƙa wuya ka luzunce shi cikin islam cikin iman cikin ihsan da sunna kulafa umma duk sunnarsa ce sallallahu alaihi wasallama kaji da in ba irin wannan bayanin sai kafa kuma ta kuma fadawa cikin wayannan wayanda kafa su ta shafan su a wajen zancen bin sunna din duk gabaki daya qalu suka ce ma arsalallahu min rasulin Allah bai taba aiko daga wani ma'aiki ba illa farada ta'ata sai Allah ya faranta bin wannan annabin alaman arsalahu ilaihi ga wanda ya aika musu duk annabin da Allah ya aiko sai Allah ya dora wannan jama'a dole su bi wannan annabi to ai wannan dole kuwa da abu sabin sa qalu suka ce man yuti'ir rasul duk wanda ya bi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi a cikin sunnarsa dinnan aikin nan nasa aikin da yayi ko wanda ya hora a yi ko wanda aka yi ya tabbatar sallallahu alaihi wasallama to fi sunnati a cikin sunnata sa yu'i illah to zai ba Allah fi fara'idihi a cikin farillansa wasu ila al-fadl bin abdullah an tambayi malam falud dan abdullahi an shara'il islami su ne shari'o'in musulunci ne fa qala sai yace wa ma atakumur rasulu fakuzuhu duk abin da annabi ya baku ya zo muku da shi to ku karba wannan shine shari'o'in musulunci abubuwan da annabi ya zo da shi shine wa qala samarqandi malan samarqandi yace yuqalu ana cewa atiqullah ku bi Allah fi fara'idi cikin farillolinsa war rasula ku bi ma'aikin Allah fi sunnati a cikin sunnarsa wakila kila ku ce akai atiqullah ku bi Allah fi ma harrama alaikum cikin abin da ya haramta muku war rasula ku bi ma'aikin Allah fi ma ballaga kun cikin abin da ya isan muku yayi waja'a fi aidan yazo a samar kanji dai ga yanda magana take faslu rabewa wa amma wujubi tibai amma wajabcin bin manzon Allah wa imtisali sunnati da bin sunnarsa wal ibtida'i bi hadihi da koyi da sun da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqad qala Allah ta'ala ubangiji ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ga ya musu in kun ce kuna san Allah fattabi'uni to ku yi koyi da ni ku bi ni ma'ana ikitadu ku yi koyi bi sunnati da sunnata ku shiryu da shiriyata yuhibbukumullah sai Allah ya so duk mai san Allah ya so shiga wa ya gafir lakum dhunubakum Allah ya gafarta zunubanku kuma duk zunubin ku kuma sai abu bi wanda ya shaki aka ce yuhibbullah wa rasuluhu sai Allah ya gafarta muku in dai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya so ku ma'ana ya ba ku ni'imominsa da falalolinsa haka a shari'a suka faɗa yauwa wa qala ubangiji ya ce fa aminu billahi wa rasul ku imani da Allah da ma'aikinsa annabiyul ummi annabin nan ba uwa allazi yuminu billahi me yasa Allah yake ku yi imani da shi saboda imani da shi zai hukunta ma ka bi shi duk abin da kake so zaka bi duk abin da ka yarda da abin to zaka bi abin in ka yarda da abu za ka bi shi in ka imani da shi za ka bi shi to Allah ya ce ku yi imani da shi in kuna son sa ku bi in ku yi imani da shi ma'ana ku bi annabin nan ba uwa wanda shi kansa ya yi imani da Allah da ka dama shine farkon imanin amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'min shine farkon imanin ma sannan mu'min wa kalimati da kalmomin Allah duka qur'ani da shauran kalmomin ta duk gaba daya wa tabi'uhu ku bi manzon Allah la'alla kun tahtadun ko kwa shiryu wannan kwaɗaitarwa ne cunawa ne cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ta awa da rabi sai sai a tsaya in awa da rabi sai wa qala ya faɗa dai ubangijinmu ya faɗa ala ai ladin za'ida ai na rantse da ubangijinka la nuna ba za su imani ba hatta yuhajjimu ka fi ma shajara bainahu sai sun hukunta ka sun sa ka mai hukunci cikin abin da ya faru tsakanin su na saɓani kaga farduhu ila Allah wa rasuli ko sun la yajidu fi amsalan ba za su ji a cikin kansu ba wai su yi ba a'a ko jin kaikayi ma ba za su yi ba wani mutum sun la yajidu fi anfusihim harajan ba za su ji wani kaikayi ba ma kunci ko shakka a cikin zuciyarsu min ma kazaita cikin abin da ka hukunta sai ai an gama ba annabi ya ce kaza kaza bane ba kula fa sun ce kaza kaza ai shikenan an gama limma kazaita wa yusallimu za su miƙa wuya tasliman miƙa wuya ai yan kadu za su jayu li hukumihi ga hukunci li hukumika ga hukuncin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqalu ana cewa sallama wastaslama wa aslama idan qada idan ya jaru ya bi ka bi ta zai zai to sallama haka haka mumini yake وقال تعالى وبنجي يتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة أسوة حسنة كوي مي كيو ya tabbata gare ku cikin manzon Allah liman kana yarjullah ga mai kaunar Allah wal yawma lakira ga mai kaunar ranar lahira wa zakara Allah kasiran da mai yayi zikiri mai yawa kaga sunnan manzo Allah ba ta hana zikiri kuma zikirin fa mai yawa ba za ta dan ka shiga hanyar masu zikiri ɗari ko wanda za su aka yi zikiri da yawa sunnan ba ya sa kai ba dan sunna sannan ma ka zama cikakken dan sunna to dole in kai zikiri mai yawa dole kai fikiri mai yawa kai tunani mai yawa dole in kai fikiri mai yawa dole ka sadu الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب ويتفكرون في خلق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا kaga ina ai sun sa su duk sama da ƙasa ba dan wasa aka yi sa ba ba wai wani akwai dalili ai kaga wannan sun sa to kaga to suka yi zikiri mai wa qala muhammadu bin ali tirmidhi muhammad dan ali tirmidhi yace al uswatu koyin nan fil rasul cikin manzon Allah al-iktida'u koyi wal ittiba'u da bi li sunnati ga sunnarsa ka bi sunnan manzon Allah kai so kake kaji aje to wai yaye alwalan nan shiga ka sai ya dai ya ka dan karanto min jiyan da annabi yayi to ya malamai kuma suka ce yanda shi kana amma dai kai ka koyi cikin komai cikin islam din iman din ihsan din wal ittiba'u li sunnati wa tarku mukhalafatihi da barin saba manzon Allah fi qaulin aw fi'lin cikin fadi ko aiki wa qala ghayru wahidin wani mutum ɗaya faɗa min al-mufassir daga malaman tafsiri bi ma'ana irin wannan magana su ma suka faɗa da ma'anar sa ba so ba dai wai zahirin harafofin ba amma irin ma'anar suka faɗa wa qila qila aka ce ma'ana koyi wannan aya wato itabu rarauka ce zargi ne lilmutakallifina anhu ga wanda suka zauna ba su bi manzon Allah ba ranar tabuka din nan to haka kuma duk wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yayi takallufi kenan ya zauna wal iktida'u koyi kuwa to malamai suka ce kafa ku da an ce mun ce koyi koyi koyi koyi to kuma nan kuma ba mu bayani ba mutum ya ce to ma dalla ai da ma ni mata hudun nan ba zai matara zan jawo in an magaje ka an ce ai koyi suka ce a'a koyi cikin abin da ba na annabi ba sallallahu alaihi akwai abin da wannan na annabi ne ba na kowa bane to kai baka da koyi a nan to da kuma abin da haka Allah ya halicci annabi da wannan kuma ai ko ka ce ma kai koyi ba za ka iya ba ma. Sallallahu alaihi ba wa'annan ba dai abin dai da shari'a ne ya yi bai yi ba amma dai ya hora ko kaza kaza to mu kuma mu amfani da shi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya zamanto abu ba akwai akwai akwai amsa shehu radiyallahu anhu da shehu na wake ne radiyallahu ta'ala anhu Shehu Ahmad Rufai Kutubi ya tambayi Shehu akan zancen hukuncin auren mata sama da hudu. To ai Shehu di ya kawo Shehu radiyallahu anhu yace ba hani a kitabu ko sunna. Babu. Bari ma dai kamar ma horo ne da ai. Sai dai kuma ijma'i ya hana. Sai dai kuma ijma'i ya hana to kuma ya hannu. Abin da ya hana a auri sama da hudu sai ijma'i. amma qur'ani ma ce yi tsarkan lakum fi rasulillahi uswatu kuma hadisi yace fa man ragiba an sunnati duk wanda ya ki bin sunna aiki na alaysa ni ba na bane ayo ka ce to ya annabi zai yanke bi kan zama ba na sa'a to kaga nan kuma iko Allah sai ijma'i ya ce a to wannan na annabi wannan kususiya annabi ce sallallahu alaihi wasallama to kaga yanzu an gane kamar ya je ya shasha to ya to ai aka miki shehu ya ce duk abin da ya zama shirya zai zama fata ga wani kuma wani da ya ce ai ma dalla zan magani ku wa qala sahadu fi qawli sahadu ya faɗa a cikin faɗin Allah siradal ladzina an'amta alaihim tafarkin wa'annan da kai ni'ima a gare su qala sahadu yace ma'ana an amta alaihim kai ni'ima a gare su bi mutaba'ati sunnati da bin sunnan manzon Allah wanda Allah ya wanda ya ga yana bin sunnan manzo Allah to sai Allah ya nema a gare shi fa amarahum fa amarahum ta'ala ubangiji ya hore su bi zalika wa wa'adahu ubangiji ya musu alƙawari al-ihtida za su shiryu in dai ka ba annabi amma alƙawari zaka shiryu kamar duk mutum da ya ga yana tsaye da sallah ko ma me yake faruwa dai amma alƙawari zai shiryu sai ta hana shi wani kenan kai dai kai naka kuma ka bawa Allah nasa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu alƙawarin shiryuwa bittiba'ihi da bin manzon Allah li anna Allah ta'ala domin ubangiji arsalahu bil huda dama da shari'a ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzakihim dan ya tsarkake su ya ma'arifantar da su wa yu'allimuhum alkitaba wal sannan baya haka kuma ya sanar da su rubutu da karatu wa ya hadiyakum ya shiryar da su kuma ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaraci mun gode Allah da mutum ba da kitabu da hikimatu din ba ma zai iya taskiya ita taskiya ga wanda bai san ma bihin ba zai iya taskiya ma sannan ya zo ya san bihin din daga baya wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma amma annabi ibrahim alayhi salatu wassalam kafin Allah ya sanar da shi ya sai an iya kitabu da hikimatu sannan za a yi taskiya rabbana wa asmihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim sai Allah ya gyara yace a to huwa allazi arsala rasulahu بالأمين رسولا من يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ga tazkiya ci ai da karatu in bai ya ce ma shi annabi ne wace zaka yadda ka bi shi ma haka samu tazkiya din sallallahu alaihi wasallama to Allah ya yi alƙawari cewa Allah ya haɗo annabi da wayannan abubuwa wa yahdiyahum zai shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici a in ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin islam iman ihsan ka bi sunna kulafa'u to shikenan Allah zai shiryar da kai wa adamu Allah ya musu alƙawari mahabbatahu zai so su ma in kana bin manzo Allah zai so ka fil ayatul ukra a wata aya kuma wa magfiratuhu Allah ya musu alƙawari ma da gafararsa kuma ya gafarta musu ba ko ma me ya faru dai an gafarta musu izattaba u shar'i sun sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabar alifa a zuciya bin sa kenan shine shugaban alfan ma sallah in ya feso wata magana a zuciyar sallah da sai manya manyan sahabbai sannan kuma da bin wannan shari'a tasa a zahiri wa asaru su fifita shi ala ahwa'ihim absasar ransu wa ma tajnahu ilayhi nufusu abinda zukatun sake karkata zuwa gare shi wa anna sihata iman cewa ingancin imanin su bin qiyadihim da miƙuwarsu wato jawuwarsu lahu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ridahu da yadda su bi hukumihi da hukuncinsa wa tarkil itirabi alaihi da barin jayayya da jin wani abu da dagewa da toshewa a gare shi duk su bari waru ya azawaito anil hasani daga hasan al-basri anna aqwaman wa'ansu mutane kalu sun ce inna nuhibbullah mu muna son Allah fa anzala Allah ta'ala sai Allah ya saukar kulin kuntu tuhibuna Allah to ma dalla ba dai kun ce kuna son Allah ba in dai kuna son Allah fattabi'uni to da ya musu su bi ka ka ce ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku waya gafir lakum dhunubakum sai ya gafarta zunubanku wallahu ghafurur rahim ai shine annabin abu shine kalifan Allah tabaraka wa ta'ala akan ƙasa ko shi ya kawo sanin Allah shi ya ka abu sai ya ce wai kana na Allah kuma ka tsallake shi daga irin yanda ake in kaliban Allah ya zo ya kama inna na sami na munadiyan yunadi bil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna kuma ka ce wai kai kai wani imani da zaka tsallake munadiyan din mai ka gani faɗa ya faru ko a tabi'uni tana nan sai ka dawo ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kula fawo waruya an rawaito annal ayata wannan ayar nazala fi ka abu bin lashrafi ita kulin kunce tuhibuna Allah ta sauka a wajen da yahudan nan kafiri ka abu bin lashraf wanda bayan badar da wata shida aka kashe shi a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaytani ne malamin mawaki ya cuci annabi da sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka je aka kashe shi cikin dare aya haka aka ce yayi sai ya kawo aka kashe shi cikin dare da yahude ne wa qala sabida annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mawazi yace muhammadu baka san nanu abna'ullahi wa ahib mu kai ayan Allah ne masoyansa mu zaka ga wa Allah da za ka za Allah ya ce to kulin kun ce yabun Allah fa ku bi shi to in da gaskiya ne ƴaƴan Allah an suka ga dan aikin Allah ya zo ba sai bi ba mutum ya dinga babanka aiki ka kuma ya dinga abu dan Allah in ya ga mai aikin Allah kuma ai sai ya ce wannan bawan gubana ne ai sai kula da shi ya dinga abu in dai ba kuma dan baya bane ko to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ga sabuje matsaliyata wa qala zajjaju malam zajjaju yace ma'anarsa ma'anar wannan in kun tuntunibuna Allah in kun kasance kuna san Allah ai taksuduna da'atahu in kuna nufin babban Allah faf'alu ma amarakum to ku bi abin da annabi Muhammad ya ai shine shugaban ku cikin bin Allah din ma iz domin mahabbatul abdi lillahi so san bawa ga Allah war rasulu da ma'aikin Allah ta'atuhu lahuma bunsu inji zajjaju mun gode Allah da maganar zajjaju ce amma ma muna kan sabida shi ka'idar dan adam duk abin da yake so to zai bi zai bi shi to a kaga zajjaju ya faɗi gaskiya wa rizahu yardan Allah bima amara bi kuma cikin abin da ya horo da shi ne ila akhir kalami zuwa ƙarshen maganar zajjaju fasulun rabewa in sha Allah fasulun awwali fasali na farko fi ma sahha cikin abin da ya inganta an rasulullahi yanzu ai dai mu ji maganganun Allah to kuma ga maganganun manzon Allah kuma shi ma bai saba cikin abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habbi na daga zaburawa da kwadaitarwa alattiba'i kitabu wa sunnati a bisa bin qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnonin kalifofi shiryayyu kalifofi shiryayyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kare da Shafi'i Imam Shafi'i ya fitar wal Baihaqi da Baihaqi radiyallahu anhu Allah ya yarda da su su biyun nan min dariqi dawisu ta hanyar dawusu almajirin Abdullah bin Abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsada amsa Allah kala ya ce inni la uhillu illa ma ahalla ni ba zan halatta sai abin da Allah ya halatta fi kitabi a cikin littafinsa wala uharrimu ni ba bana haramtawa illa ma harrama Allah sai abin da Allah ya haramta fi kitabi a cikin littafinsa to ina za ku ce na saba magana Allah shi magana kama ababbi ce ala shafi'i shafi'i ya ce radiyallahu anhu Allah ya dada shi wa haza mun kadi wannan hadisi ya yanku sanadin sa ya yanku wa kazalika amma ma'ana salafi a kalau haka annabi yake wa kazalika sana'a haka manzo Allah ya aikata bai aikata komai sai abin da Allah ya hore shi yayi ya hore shi da shi wa bi zalika umira kuma haka aka hore shi wa buturi da ali aka wajabta masa ma an yattabi ama uhiya ilayhi ya bi shi kansa annabi Muhammad an wajabta mai ya bi wahayi ya bi abin da aka wahata faqad faradallahu fil wahyi kuma yanda aka wajabta masa ma uhiya ilayhi wa nashhadu ya shabe ce kuma mun shaida an kadi tabahu wallahi ya bi wahayi annabi Muhammad bai yi nasa ba wahayi ya bi to tun da shi kansa annabin kaji da aka yi da shi to kuma kaiwa to ai mu ma wa ma lam yakun fihi wahayu abin da kuma ba wahayi a cikin ka to shi kuma wannan ga ma are kalla abin da Allah ya sanar da shi har yau to faqad faradallahu fil wahayi to mu ma haka Allah ya faranta mana a cikin wahayi ittiba a sunnan mu bi sunnata faman qabila anhu duk wanda ya karbi maganar manzon Allah fa inna ma qabila fardullah ya karbi farillan Allah Qur'ani ya karba kala ta'ala qala Allah ta'ala ubangiji ya ce ma ataku ai duk abin da annabi a dakun ya baku ar-rasulu wa annabi Muhammad fa ku zo ku karba ku yi aiki da shi wa ma nahakum abin da ya hana ku an fantahu ku hanu wattaqullaha ku yi tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah fa mai tsananin azaba ne fa kala yace kala yace وقد احتج ابن مسعود عبد الله بن مسعود يا كفى حجة رضي الله عنه من الآيات ده ونن آية التي احتج بها الشافعي وتشافعي يا كفى حجة إتا بمثل ما احتج ده إلم أبن الشافعي إن يا كفى حجة في أن تكن تيوا من قبل أن رسول الله وان يكر أم غنى من زوح الله ففي كتاب الله قبله سبيت ده قرآن يكر قرآن يكر وجم قرآن يكر فإن حكمه في, في وجوب اتباعه حكم ما ورد به كتابه hukuncinsa cikin wajabcin binsa hukuncin abin da ya zo a cikin Qur'ani duk wanda yake bin manzo Allah ko ce shi dan Qur'ani ne bai yi komai ba ya saba shi da Qur'ani yanzu suka faɗa ya saba a Qur'ani wa fil muwaddai ya zo a muwaddai Imam Malik an malikin an karba daga Malik radiyallahu anhu annahu balagahu labari ya zo masa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amrani abu biyu taraktuhuma fikum na basu a cikin ku lan tazillu ba ku bata ba ma tamassaktum bihi ma muddin kun yi roko da su kitaballahi littafin Allah wa sunnata nabihi da sunna annabinsa wa qala siyuti siyuti ya faɗa fi tanwir alhawali cikin haskaka duhu sharhin muwaɗa ne nasa inda zikir hazal hadisi wajen ambaton wannan hadisi wasala hubna abdulbari wannan hadisi dan abdulbari ya sadar da shi daga haɗi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kake bane dina min hadisi daga hadisin kasir bin abdullahi mutum ne kasir dan abdullahi ibn amr bin aufin an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa wa qala sunusi malam sunusi ya faɗa fi iqazul wasnan a cikin farkar da mai bacci mai gangadi sunan littafinsa ne wal ahadisu hadisai fi wujubi ittiba'i ma cikin wajabcin bin qur'ani da sunnan manzon Allah la yuhadu bi haka saratan ba a iya kewayewa da ita saboda yawanta min haina daga cikinta hadisu hadisin tarattu fi ku musnatai na ba abubuwa biyu a cikin ku lam tazillu ba adahuma ba za ku bace ba bayan su kitaban lahi wa sunnati qur'ani da sunnata akwai kitaban lahi wa idrati kitab qur'ani da jikoki na duk abu ɗaya ne jikokin manzo Allah ba za su zo da abin da manzo Allah bai ba su shato wani abu daban bayan da zai yi wannan su suka fi sanin waye kakansu da abu bai ba za su zo ba kuma shehu radiyallahu abin da yake faɗa kenan zahiri na kitabu wa sunna batini na shehu tijani abul abbas ta ina barawa ta zona kitabu wa itirati haka shine ma'anar kitabu wa sunna duk gaba gida wanda bai san itiratu ba kitabu wa sunna da ana tare wanda kuma ga kitabu wa sunna kuma ya san itiratu ko tafsiri zai ya ce ya himmata shehi itiratu ku zo ku ku dafa dan sai abu da kofa اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وعلى آله وعلى آله